assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake komowa dai a cikin wannan shiri na al'adun hausawa tare da farfesa abdalla uba adamu na jami'ar bayero da ke kano kuma dai kamar yadda kuka saba ne cewa a wannan shiri muna tattauna al'amura da suka shafi al'adun hausawa kuma na gaya muku farfesa yana shigo mana da waɗansu abubuwan da suke da alaƙa ta wata hanya ko ta wata hanyar da al'adun hausawa kamar misali makon da ya gabata na wa farfesa tambaya akan wato irin yanayin sutura da ake sawa da matsayinta a wajen bahaushe to a kokarin ba da amsa sai ya shigo mana da wani nazarin da ya ɗauke hankalinmu gabaki ɗaya ma daga kan wannan maganar da na tambaye shi a kanta wato shine nazari da aka yi kan manya-manyan ƙabilun najeriya nan guda uku inda aka gano cewa bai raba mutum a yadda nazarin ya nuna fa wato mutum ne mai munafurci da kuma ƙazanta to wannan dai kuma ra'ayin mutane ne ba ra'ayinmu ba sannan aka gano cewa bahaushen mutum yana da sakaci kwarai da gaske a wajen neman ilimi na zamani kuma yana da rikon addininsa sau da kafa to inyamuri yana da jajircewa a wajen aiki da neman kuɗi to farfesa ina maka barka da komowa cikin wannan shiri to barkan mu dai malam sa'ad madalla kamar yadda a makon da ya gabata ka yi mana ƙarin bayani da sharhi akan cewa lallai bahaushe yana da sakaci a neman karatun boko musamman dai a da wanda ka ce da yanzu ne za a yi nazarin to watakila fa sai abin da mita ta nuna kuma haka ne ko?
kwarai da gaske to abin da baka yi mana bayani ba shine yana da rikon addininsa sau da kafa to da me ya lura ya faɗi wannan maganar to ba kamar da gaya maka shi wancan manadarcin ba ra'ayinsa yake faɗa ba jumlatar yake yi na ra'ayin jama'a da yawa akan wannan abin da aka lura da shi shine bahaushe dai addinin shi baya taɓuwa gare shi ko da bai fahimci addinin din sosai ba ko kaka ka ce zaka yi masa wasa da addinin sa to fa rayuwar ba za ta yi maka daɗi ba dalilin da yasa saboda jama'ar Najeriya kira secular secular wato babu Allah dai babu addini constitution din mu secular ne ya yadda ko addini kwaya ɗaya ya dauke shi a matsayin shine addinin Najeriya ba secular ana nufin shi kenan kai addinin da ka ga dama kar ka zo ka ce zaka kawo wani addinin wani to shi bahaushe abin da aka fi ta'allaka da shi akai shine cewa ya rike addininsa akan jagorancin komai ko taro ake yi an zauna ana taro to zai ce a dakatar da taron nan cak shi fa zai je ya sallah
an lura da haka an lura da haka to su kuma wayanda ba su da wannan ra'ayin ba za su ga dalilin da yasa ai addini abu ne na kai da kai da Allah na jama'a dan me za ana cikin taro zaka ce a dakatar da taron zaka yi sallah to da aka lura cewa ana yawan samun rigima da hausawa akan irin wannan a hankali a hankali ma sai zaman to yanzu ka je abuja manya manyan tarurruka abin da shi mai jagoran taron yake fara faɗa shi ne jama'a za mu ci gaba da taro yanzu mun fara karfe goma ba mu tsaya ba sai karfe biyar amma za mu tsaya karfe ɗaya zuwa biyu mu je mu ci abinci wanda kuma yake yana da sanya sallah a lokacin sai ya sallah
da aka lura da wannan sai wannan rike rike addinin nasa ko tafiya kuke yi da fasinjoji a mota bahaushe zai ce da kai malam direba da allah ɗaya za mu yi sallah to bahaushe ne kaɗai yake da addini a kullum a rayuwarsa saboda shi addininsa ba addini ne na rana ɗaya ba sannan bahaushe in ka ɓata masa rai kace dan allah ka yi haƙuri sai ya haƙura ko dan allah ba ni sai ya baka eh to ai a turanci babu allah sai da ce da kai police kawai to ko bature ne zai fassara maka police ɗin nan da allah yake dakatawa saboda gaba ɗaya police dai da hausa ne zai fassara ta police bahaushe bai da police saboda shi bahaushe an danganta shi da Allah eh sai a ce to dan Allah take so police shine don Allah ko dan uwanka ko matarka zaka bata umarni bature zai ce please kawo min kaza kai kuma sai ka ce dan Allah dan ba ni kaza yawa to wannan shigar da Allah a ruhin bahaushe yana ɗaya daga cikin da yasa ake masa kallon cewa ya rike addini fiye da komai saboda ya fi kowa rike wannan rike rike wannan addinin babu wata kabila ko da musulmai ne da suke da wannan rukon saboda shauran kabilun da suke da addinin musulunci suna rike da wani bangare na wancan al'adunsu na gargajiya misali yan kudu za ga cewa mutum musulmi ne amma kuma yana da sunan nasa na kakanninsa na gargajiya wanda ke wasu kakannin ma kafirai ne amma mu anan ko ka ɗauki wani suna dan an ce suna linzami ko ka ɗauki wani suna na wanda ba na musulunci ba sai an kalubalance ka ita amma yanzu misali kamar mai kuɗi da ake ce masa mai kuɗi ai ba wanda zai kalubalance wannan ai lakani ne ba suna bane ba wai suna lakani ne kamar ka ce abba ko ka ce uba ko baba yawwa ko baffa amma wannan wato da laƙanoni za ka haifi ɗa ka sa mai suna gatari ne to ai kaga kuma ko wani irin sunan maguzawa dai za ce da kai wannan ai sunan maguzawa ne dan me za ka hada shi kai na musulmi ka ba shi sunan maguzawa
amma Kaji su da ba ni.
haka bane amma su ba haka bane su zaka ga mutum zaka kira shi waye salahuddin sai kuma an hado da wani wani suna dai wani haka hada hade na wanda ya nuna cewa kakannin kakannin sai na alfahari da su iban zo duk da dai cewa wannan kakannin kakannin nasa kan- ka- wato manya manyan kafirai ne amma dai sai ya hada tare da su dan ya nuna cewa shi salsalar su ne to farfesa ka ce idan aka yi irin wannan nazarin ba a kalubalantarsa ko ba a yi masa martani to amma eh ba baraka kafin mu- ba ba a kalubalantar ko ba a masa nazari- na- abin nan ba ba a ka cewa kai baka yarda da kaza ba sai dai ka ce ni kuma bara in ziyarce shi in shin in tabbatar da gaskiya ne ko ko a'a ba gaskiya bane a wannan marar saboda ai shi ya riga ya yi shi a waccan eh wato abin da nake so in tambaye ka a nan shine idan ka kalli yadda ya wannan nazarin kamar yadda ya ce bahaushe yana da rikon addini Mm.
sai ya masa shaida da wannan sai da ya tashi bai yi wa mutanen kudu bai rabe ko in yamuri shaida da su kuma ba su da rikon addini ba misali Mm.
sannan rikon addinin bahaushe hausa ce ta sa shi riko ko kuma addinin ne ya sa shi riko addinin ne ba to hausa ai ba.
idan haka ne bai kamata a danganta bahaushe da cewa yana da tsananin rikon addininsa ba duk da cewa yabo ne a wajensa to amma shi addinin ne shi kansa bai rabe in dai za ka samu musulmin na kware a ciki to za ka samu ya mafi bahaushe rike addinin ai a waccan binciken da aka yi rikon addinin ba a matsayin yabo yake ba eh ai ba a matsayin yabo ba ne shi bahaushen da zai karanta shi ne zaka ji yana fasa kai yana cewa ai ai lalle alhamdulillah an samu da rikon addini amma a sigar da aka yi wancan nazarin na a bagi farko, daji ake kallon yawwa a marar wayewa marar tunani kullum kana cikin addini bayan ga rayuwa me zaka nema a masallaci bayan ga kasuwa a wannan sigar fa aka kalli wannan abu saboda haka suka faɗi wannan eh na farko kenan na biyu dalilin da yasa musulunci ya samu karbuwa a kasar hausa saboda alaka tsakanin abin da musulunci ya zo da shi da kuma yadda dama rayuwar bahaushen take na'am ba kasaf- ba- ba- ba kasafai za ka samu wani abu da musulunci ya zo da shi wanda ya saba wa rayuwar bahaushe cau cau cau ba shi yasa da ya zo ya samu dirshan ya samu wurin zama misali har yanzu ba wanda zai ce da kai ga gunki da bahaushe yake bautawa babu duk wayannan su- eh, iskokan da hausawa suke alakanta su da su wajen waraka na magani sun riga sun san cewa hanya ce ta wani babba wane ne babban gici
a wannan lokacin a wannan lokacin saboda haka idan ka zo wajen wajen wani iska za ka yi maganinka na bori na waye na waye iskar hanya take yi maka Ta kai ka zuwa wajen wajen giji.
giji shine da musulmi da musulunci ya zo musu aka ce to ai Allah shi ya halarci kowa da kowa ya halarci duniya ya halarci komai da komai suka au ashe ubangiji ke ta haka suka samu kalmar ubangiji su ma guzawa eh to ka- kaga ba wai zancen a- a- a- a- suna da wata rayuwa fandararriya da ta saba wa musuluncin bane sosai da sosai shi yasa musuluncin ya samu zama da suke yi bai saba musuluncin ba. yanzu misali zaman makoki da suke yi kaga ba inda aka ce kai zaman makoki a musulunci amma su suna yi kuma da yake wuri ne na mu'amala na na karfafa ana addu'a ana yin wani abu na ibada shikenan sai aka yi abin nan din shi daga sharholiya zuwa ibada wato da su yadda suke yi bayani eh a- a a- a tuka giya
ai wato ai ya wuce giya ma duk wani abin da ka sani zai kaza mutum maye a lokacin hada shi ake yi a girka a zauna a yi a yi ta disco a yi ta fati a yi ta rawa a yi ta saboda an buga.
mutu an mutu bakin ciki ne hakan a a a ai su gani suke wata gwaninta ce ya abun nan yayi wa wala kiri abun nan to ku je can da wala kirin mu ga ya zasu yi da kai ai wani gwanin gai wani jarumi ne ai wai kama ka isa Ka mutu.
baraka je can yau kai musu funtan kawo tun da baraka ka mutu ma to kaga da Ka kai musulunci kanka, ya zo sai ba a ce a daina wannan din ba sai aka ɗauki sai aka canja shi ya zama cewa an zo zaman makoki sai ka ga ana addu'a wannan su suka canza kansu da kansu su suka canja kansu da kansu addinin bai zo da wannan ba Eh, amma sai suka Ka ce gane to su- bari sai suka mu sai suka juya.
dauke wani rukunin addinin sai suka mai da shi suka narkar da shi kuma ba wani wanda zai ce a a daina zaman makoki kuma haka kai zance taron suna eh da su taron suna da su wani su jego su duk waye al'adu ne ta'adodi ne ba al'adu ba Ta'adodi.
ta'adodi ne yauwa Ta'adodi ne.
idan mace ka tace ba za ta yi- ba za ta yi wankan jego ba babu abin da zai fitar da ita daga cikin rukunin hausawa baka isa ka ce wai ai matata ba za ta yi zaman wankan jego ba ba hausha ba amma ai ta aikata makaruhi eh ta aikata makaru addinin wa a a- addinin ba al'ada ba abin nan ta'adar bahaushe a to kana ai ta ada in kana son ta- in kana so kana so in baka so baka so yanzu matarka tana New York kuma ta ruwan ruwan zafi ka zanga sai ta kai ka kara ai ta ce kana mata azaba dan akwai ba wayanda matarka bace ya za a yi da kai a yo kuma ba za a da kai haka kawai ake ai dan ad- yar adam ce na farko tukuna adamcin ta shine kafin a zo kan matar ta kan to amma mafi muhimmanci shine ba- akwai wanda suke ganin yin wanka hanya ce ta ta ta ta caccaka kai akan cewa dan me suke mata kamar wato wani laifi ne na mace da gewa ta ƙara zuwa ma har ta yi juna biyu a'a ba magana juna biyu ba ina ai ya wuce wannan malam salisu ana tunanin cewa annabi adamu Mm.
matarsa na hawwa'u ita ce ta sa shi ya ci wannan abin da aka hana shi ya ci ba shaidan ba ba shi dan Kamar yadda ya zo ba ai a ta hanyar Qur'ani.
eh ta hanyar ta aka ho saboda haka wannan sai ya sa mata suke jin wato kamar su suka janyo kifewar dan adam so wankan jegon ana ganin wata hanya ce na na yi wa kai bulala akan cewa dan mene haka dan mene haka akwai wanda suka kawo wannan nazarin wata batu- batura ce ma ta kawo wannan nazarin akan wankan jegon to in ku haka ne to ka gani tunda yake Allah ya riga ya faɗi yadda abubuwan nan suke kuma shi ya ƙara tsara kayansa me za me dan me za a yi wankan jegon in kuma ba haka bane ya zama to cewa wankan jegon nan ana yin shi ne saboda wata kiwon la- lafiya to ga wanda ba sa wankan jegon kuma abin da ya same su sun fi lafiya ma to kuma dai ba su lafiya dai ba dai abin da ya same su saboda haka wankan jegon nan ra'ayi ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ki amma kin yi in mace ta ce ni ba zan wankan jego ba ba za ka ce wannan ai ba bahaushiya ba ce ko ba haka ba to kaga shi al'ada ba to misali karashin maganar mu shine inyamare su kuma ta ce a nazari an gano al'adar su wato suna da kokari da jajircewa a neman abin duniya kwarai da gaske da kuma tsafta su ne kadai ya sa su a cikin masu tsafta bahaushe ma- inyamur bai a inyamur shi ma kazanta aka sa masa ai abubuwan dan daya biyu na baka wai kawai bahaushe aka sa masa kazanta kace ko inyamuri a'a bahaushe aka fi sa masa rikon addini da jahilci Ba a sa su ne masa- guda biyu ba a a'a sa da masa kazanta kazanta ba.
da kazanta ai kowanne jeri jeri da yawa aka saka masa na ɗaya kuma ku kwaya biyu ne kawai bahaushe an saka masa rikon addini da kuma jahilci kazanta tana ɗaya daga cikin abin da aka saka wa bahaushe saboda ana ganin bahaushe yana yin fitsari yana kama ruwa a duk inda ya gara kuma idan aka ce bahaushe har ba fulatani ake nufi yi to har da fulatanin mana saboda ai abin da suka sai shi ake- suke kiran su ma hausa fulani da bahaushe da fulani di- di- di- saboda di- haka dai yanzu waɗannan rukuni kazamai ne inyamurai suna da tsafta Eh, yawwa to in ya shi an fi danganta shi da eh, eh, kalmar da suka yi amfani da ta industriousness wato san a jajirce a je a nemo gaba kuɗi.
haka ko me?
yawwa eh ci gaba wo- ci- so da yayi wato ba dama ya zauna haka dole sai ya tashi ya yi wani kazarkara na neman kuɗi da kuma tsafta saboda haka shi baya son yawwa kuma wani bara aka- abin da aka sake danganta bahaushe shine son ilimi ai son mulki a ce shi shine mai mulki to ai rukunayen suna da yawa ka gane Wato shi nake a Bahaushe yana da tsakura muke son yanzu mulki yana da son mulki yana da kazanta yana da riƙon addinin wato farfesa a yana da lokaci na jahilci gaba za mu ɗauki iya bahaushe a To ai yadda shi ake kenan.
nazarin nan Eh.
duka a karanto mana abin da aka danganta bahaushe da shi masu sauraron mu kuma su bi wannan abin su gani to shikenan akwai ci gaba yanzu ko akwai ci baya ko kuwa haka din ake yadda aka faɗa to shikenan amma kar ka manta kamar da na gaya maka ra'ayi ne na manazarta wani zai iya cewa a wancan lokacin da aka yi wannan nazarin a shekara wajen kusan 25 da ta wuce ni kuma in sake maimaita wannan nazarin in ga shin abinda wancan din ya riga ya yi daidai ne har yanzu ba wai yana kalubalantar daidaitakwar wancan ba a'a yana son ya ga a wannan shekara 25 da ta wuce din nan an samu canji an samu ci gaba ko ko an samu ci- ba- baya yaya lamarin yake yanzu to yanzu dai in Allah ya kai mu mako mai zuwa na'am za mu ji ɗaya bayan ɗaya na'am waɗannan halaye na bahaushe na'am kuma idan masu sauraro suna kallon akwai ci gaba a abin da ake ganinsa a zargi ne Mm.
to kaga za su sanar da mu kuma su faɗi dalilansa a rubuce insha sai Allah mu faɗa musu hanyoyin da za su tuntuɓe mu Ƙwarai.
wajen gaya mana ra'ayoyinsu to shi yamuri an gano yana da jajircewa da s- rashin son zaman kashe wando Mm.
kuma yana da tsafta kwarai to kwarai da gaske abin da aka abin da suka a wacan marar kenan
to misali a yanzu dai duk waɗannan mutanen haka ake kallon su a wacan marar ake A waccan kallon marar su da muke yawwa.
magana.
Eh, to misali a farfesa idan muka dawo kan ta'ada da muke magana yanzu ta'adojin nan su wani irin matsayi gare su to a wajen bahaushe a suna da muhimmanci saboda su ake kira wato alama- alamtar rayuwar dan adam eh ba kuma ma bahaushe ba mutane da yawa duk suna da irin wayannan ta'adodin suna rike adana su Eh.
suna ajiye su kuma suna dada wato fadada su mm, ta'adodin ai su ne ma wakilar su ne ma wato suke yi wa rayuwar dan adam wato wata irin ah, garkuwa ko kuma wani irin muhalli mm, na wanda tabbas a cikin wannan ta'adodin ne zaka ga cewa ashe ga yadda dan adam yake kuma kowace al'umma tana da nata ta'adodin Haka ne.
kowace al'umma tana da yadda take- yadda take da nata tsarin haka ne kamar yanzu yadda ake faɗa a jaridar yau an ana koyawa wannan eh, sa- sa- sa- abin nan yarima na ingila zai aure to ita matar da zai aura dole sai an koya mata wayansu abubuwa wanda suke ta'adodin gidan ne wannan da yadda za a yi ajiyar magana.
aikin ta makon da ya gabata ce Eh, to, jaridar.
alhamdulillah.
eh Eh, haka na'am saboda haka wannan ta'adodin duk suna nan a cikin wato rayuwar kowace al'umma da ka sani suna da muhimmanci ba wai ba su da muhimmanci ba amma abin da nake yawan kawo jawo hankali shine bambanta al'ada da ta'ada al'ada wakiliya ce so misali yanzu bahaushen da ya zo yake bata ta'adojin sa na bahaushe mai hukuncinsa a wajen bahausawa ba za ka ce ya bata ba ta'adodin ai ba zaune suke ba dindindin canjawa suke yi dama suna karɓar canji ana karɓar canji ta'ada an yadda a caccanja ta ta wace hanya yanzu misali sai aka ce wankan jego ta'ada ce ko ya ake yin wankan jegon nan za a je a girka ruwa a ɗauko menene ganye a yi ta abin nan me ake son a yi ba dai ruwa ruwa ya tafashashen ruwa ya taba jikin mutum ba to yanzu an daina wannan yanzu sai ka ɗauki hita kawai ka tafasa ruwanka ka ibi ruwan ka yi ko ka ɗauki tawul ka daddana a jikinka ga shi dai ta'ada ce Kwarai.
kuma tun da dama abin da ake bukata a kona jiki da ruwan zafi To gashi ba an yi.
gaira ba dalili Eh.
to an yin haka kuma ga kauri da kaurin da ganda ake yi da fata ake yi a je a babbaka ta yi kashi da ake kiransa kauri to Eh.
yanzu da dabino ake yi ko talauci ne yasa ko oho amma an dai an dai canja yanzu da dabino ake sai ga an ba mutum dabino kwaya uku a ce gashi nan an yi hai- an yi haihuwa an daina yin kunun kanwa yanzu wanda ake rarrabawa mutane a matsayin cewa za a yi abun nan an- an- me yasa ko kanwa ce babu ko kuma dai babu daɗi ne ni da san ba daɗi ba da daɗawa tilasta wa mutum ake ya sha to Eh.
shikenan mutane da yawa duk sun fahimci cewa ba daɗi sun daina yi to amma wannan bai hana a yi barka ba ana zuwa barka kuma da idan aka zo barkar kaya ake kawo ai- kaya ake kawo yanzu an lura cewa kowa ya kawo kaya saboda ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ga naira ɗari biyar ko naira dubu shi kenan da mutum shi ya ana je sanye sayan da kayan abin yara yanzu sai a si pampers ma ko ma baka sai famfas ba dai ɗauki kuɗi ka ba mutum shi ya san abin da zai da kuɗin yanzu an kai saboda wannan- sai ka tara mace in ta yi- in tana da mutane da yawa sai ta tara a tamfobi wajen arba'in a haihuwa ɗaya me za ta yi da su to amma misali wato farfesa duk waɗannan abubuwan da kake faɗa eh, kamar yadda ka faɗa din kuma ainihin manufar ba ta gushe ba tana nan tare to amma yanzu ka- kamar sa sutura da ake yi bahaushe yana da ta'adarsa wajen sa sutura Ƙwarai.
zai sa riga zai sa hula zai sa wando tare idan babban mutum ne ma mai mutunci gwargwadon mutuncinsa gwargwadon irin shiga kuma da zai yi.
tare to sai kasance yanzu za a ga mutum da 'yar shirt da ɗan wando ɗan gajeren wando an san bahaushe yakan yi aski idan su masa ta taru sai ka ga mutum ya zo ya tara su ma tari guda a kansa irin waɗannan abubuwan baka ganin kaman suna yi wa wannan ta'ada ta bahaushe galatsi ko kaɗan ra'ayi ne
eh sumar tarin sumar da kuma shirt din Mm.
da da jeans din da ya sa ba zai hana shi ya sallah ba eh to ai dama maganar da ake yau wato in dai ba zai hana shi ya sallah ba eh to ashe abu ne na ra'ayi in kana so kai in baka so ka bari shi kansa bahaushen da kake magana riga tasa wannan yar sharar dai da ka sani ita ce rigarsa mun taɓa wannan magana yar wato shara babbar riga fa a babbar riga ba tasa bace da wajen sa sa- al-saharawi ya samu ta eh al-saharawi mutanen da suke wajen western sahara da ake ta yawan maganar su western sahara wanda suka taso daga nan Pol- polisario front nan da suka dinga yaki har morocco zuwa tunisia Eh.
daga nan wannan babban riga ta fito bahaushe bai da babban riga ba shi yayyo ta ba kuma dogon riga zulum din nan da ake ta irin ta abace da ake cewa ta zarce din nan daga sadigal ta fito saboda haka kai kanka bahaushe fa babban riga ita ma fa aro ta kai ta da wani ce ka dauko eh to idan wani ya zo ya sa shat ka zo ka tsaya kana masa wani kalubale akan dan me zai sa shat wato bayan misali- kai kanka baka da baka ma da shat din M- misali mutane za su yi tunanin ah, kamar ku dama 'yan boko kuna da wannan matsayin kwarai amma da za ka samu bahaushe na ainihi bahaushe na gargajiya na gargajiya Eh, a bakin tsamiya yana a zaune bakin tsamiya yana zaune yana cin goro da yar tulunsa yana tsiyaye ruwa yana sha Eh.
zai ce wannan cin mutunci ne a wajen ta'adar bahaushe eh to sau sau da gila ko da gila ko dan bai sani bane amma dai magana ta gaskiya shine abinda bahaushe ya gada Mm.
shine ya shara yan shara Yan shara, To, ai yan da yara.
yake dama ka ce sukan karbi ci gaba amma ci gaban da manufar ta kenan watakila bahaushe ya ga cewa babbar riga ko doguwar riga irin ta mutanen senegal ta zarce Mm.
ta ɗanyi kama da manufar irin suturarsa To.
da haka ya karbi wannan to shi kenan a ɗauki shi a haka Mm, abinda za ka lura da shi shine rukunayen shekarun da ake saka kayan mm, ya bambanta ka ɗauki matashi wanda yake daga shekara goma har zuwa wajen shekara ashirin da biyar mm.
zuwa shekara talatin in ka ce da shi ya daina sa maka shar ya daina sa maka jinsu ɓata lokacin ka kake a wancan lokacin ma A suna da har wani a kaya yau.
da suke sawa wanda ba shine ainihin dattawan suke sawa ba duk dai ya tarar ake sakawa da zamanin ya zo ne suka suke matasan ƙananan Sai suke, aka suke raba.
sa eh suke saka wayannan kar ma ka ɓata lokacin ka ka ce wai ka sa manyan ka kyale shi idan ya tsallaka shekara talatin zuwa shekara talatin da biyar talatin da takwas zuwa talatin tara zai sa maka- zai fara sa maka dogon riga amma babu hula kyale shi yana tsallaka shekara arba'in idan ka ce da shi ya fito babu hula a kansa ba zai iya fitowa ba ba zai fito ba ba zai fito ba saboda shi da kansa zai ga bai da mutuncin bai kamata in fito babu hula a kaina ba amma a wancan ba wani zai gaya lokacin masa dama bai dauka cewa yana da wani mutunci yau za bai a da kai wani shi.
matsayi bai da wani muhalli a cikin al'umma da za a yi masa kallon cewa wani kamata yayi kayi kaza kayi kaza ba shi da wannan saboda haka bai damu ba saboda haka mu kuma abin da muke yawan cewa shine kada ka takura kyale shi idan yace da kai jeans zai sa sa masa jeans in yace da kai t-shirt zai sa sa masa t-shirt akwai lokacin da shi da kansa Mm.
in ka ce ya fito gida babu hula a kansa wallahi ba zai iya fitowa ba wato farfesa a harkar tadoji babu nanaye kenan babu nanaye
Ha, nanaye ai abu ne na na me- na wucin gadi na sha'awa shi kenan sai an yi shi fur ya riga ya kauce ba abu ne mai dorewa ba Mm.
shi ne nanaye nanaye kuma kamar da na gaya muka ai kalma ce ta kiɗa rukunin kiɗa da ake sakawa a cikin waƙoƙin fina-finan hausa Haka wannan ne.
rukunin kiɗan shi ne Wa- wato nanaye ai ina ce dan su sun yi wa al'adar bahaushe a wannan bangaren to wato a fuskar tadoji wannan babu matsala dan mutum ya ai ba- saba babu mata.
wani da gaske babu matsala za ka yi ta nanayenka za ka yi ta techno pop ɗinka za ka yi ta rap ɗinka za ka yi ta tayi ba babu mai hana ka babu mai hana ka ba Idan kuma wanda bai lokaci cewa ba mutum- daidai ba ne in lokaci yayi kuma mutum da kansa zai bari Eh, kwarai da gaske kwarai da gaske Haka.
saboda akwai akwai duk da a cikin na- a cikin wannan din akwai abin da yake alamta al'umma Mm.
kamar yanzu kidan shata Mm.
ko ka so ko ka ki kidan shata yana alamta bahaushe daga an ji shata an san hau- bahaushe kiɗan bahaushe ne yauwa to irin wayannan kaɗe kaɗen su ne ake tattara su a matsayin abin da suke wakiltar ta'adodin wayansu mutane kwanakin baya wajen fiye da shekara t- kusan talatin da ta wuce amerikawa sai suka ɗauki wani kumbo kumbo ba komai a ciki sai suka yi- aka yi murya murya iri-iri daban-daban na duniya sai aka saka aka yi rikodin sai aka sai aka wulla shi sama tunanin cewa mu mun riga mun mutu mun zama turbaya mun zama mun an dandake mu wannan kumban yana ta yawo a sararin samaniya wata rana zai fada wata duniya wata al'ummar za ta gani za ta saka wannan kasa din za ta ji cewa ga yadda yararrakin Najeriya suke a yararrakin duniya suke duk abubuwan da aka saka a ciki na ta'adodin duniya aka saka ba a saka na abin da ake kallon shi na a zamanance ba na ainihin na, ta'adoji wanda igi na ta'adodin mutanen so ku- ku- kiɗa na 'yan afirka na, na ganga aka saka ba a saka na, na, na, na, na piano ba amma kiɗa na turawa sai aka saka abin da ake kira classical music wanda Nasu shi ne su ma na yake eh, ainihin.
wanda yake na ainihin su saboda haka wannan abun na wucin gadi ne na nanaye to kumban ya faɗo ko yana sama ai ai ba zai dawo ba ba san inda yake ba yanzu ya ya ya shi son shi boyaja an cilla shi ne ya ta tafiya har har har inda zai kai amma wata ran dai zai sauko a'a ba zai dawo ai irin wannan da aka cilla shi hanya ɗaya ce ba dawowa to one way ne.
idan ana son sa ya za a yi
ai ba dama an tura shi bane saboda wai ya dawo ya faɗi abin da ya faru tun yana magana ana ana jinsa har aka daina jinsa ya fita daga inda ilimin mu yanzu ya kai inda za mu saurare shi ya ya shiga can to yanzu duniya dai cikin sama to me amfanin aika shin da aka yi saboda in ya karo da wayansu mutane takan yi kasan akan wata duniyar akwai mutane masu ido hudu kafa takwas wato inda ya miƙe can
za su kama shi wata duniya za ta kama shi to kuma kar su biyo sawu ai su biyo ai su abin da ake so kenan su biyo sahun a zo a hadu T- t- ai shi dama bature abin da yake so kenan wa yake tan yanzu an samo duniya duniya wajen guda hamsin ana san ana tunanin akwai wani a watan wayansu mutane a can yaya suke ba dole ne su yi sura irin tamu ba ko kaɗan ai ko a qur'ani ma rabbil alamin yace eh halittu gaba yawwa da halittu saboda haka akwai mutane a can yanzu haka magana nan da muke da kai watakila a wata duniya akwai wanda su ma suna yin program din ko ba haka ba amma ido takwas ne da su hudu nan biyu nan waye waye waye da shauran Hakan ba mamaki.
kuma ba ka gansu kai dariya ba dan suka ganka kai kuma abin dariya ne la ga mutum mai ido biyu to halittar To, iri iri ce farfesa ina ganin saboda yanayin lokaci ana ya kamata mu ja akalar shirin na wannan makon alhamdulillah sai mako mai zuwa wanda anan ne zaka mana fashin baki akan ta'adojin bahaushe insha Allah to a madadin farfesa abdullahi uba adamu na jami'ar bayero da ke kano da kuma waɗanda da suke da ruwa ko tsaki a shirin ne salisu muhammad gumel da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu